أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتقون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفجر ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دار والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna litinin 24 ga wata na ramadan hijira shekarar 1443 wanda ya dace da 25 ga watan hudu 2022 a darasi da ya gabata muna cikin sota zuhruf mun tsaya aya ta 47 ya kamata mu tashi aya ta 48 insha Allah kayan nan yan tambayoyi ta farko suna tambayar cewa mace ce take da tana ciyarwa dalilin ciki yanzu kuma an mata aiki yaya za ta yi to dalilin ciki akwai damar ciyarwa kan macin azumi to daga ciki kuma an ce an aiki kenan an da abin da ke cikin cikin yanzu kuma ɗayan biyu ne imma rashin lafiya imma jinin nufas kenan wannan azumi yanzu ciyarwa ta ƙare daga aihe wannan cikin ko hudda abin da ke cikin cikin sababin da ya ba da dama a ciyar ya ƙare zikenan sauran abin da ya biyo baya dole a rama shi imma rashin lafiya imma jinin nifasi jindira mace zai sai yau da ita kuma cewa tun da ciyarwar ta kama kuma ta yi ciyarwa ba ba ta yi azumin ba tsawon kwanakin gaba daya yanzu ya zai ta yi da kwai kamar cikin magabata da kwa anisibin malik anisibin malik a lokacin da ya tsuwa zama guda yake gaba daya ma tara gaba daya ba mutum talatin abinci ko ba daya kin ba laifi ba ne ba a tara a ba da lokaci guda falahi bane sai wanda iya cewa suna azumi kuma in sun zo shan ruwa akwai kirista iya zawa ta abinci tare ba su sha ruwa don wa takaice duk da akwai maganar mu'amala da kawuri ko da fajirin mu'amala kama gaskiya akwai ruwaya cewa tabbatar da bakan haramta mace ba na wala kun ta maka da lattaki kawai na ji abincin kai mutum kware wannan ana saboda a kyamacin mutum ya san aikin da yake ba kayan tiki bane ba kuma haka ya azumin na kare abincin na zuwa ka ci da arfi gaskiya ka ci abincin ka daban ya san azumi yake kurum gaskiya ba ba za ka ba shi dama ba ko ya zo ci abincin azumi da kai gaskiya bai dace ba sai iya tambaya me falala ta yi sujada shukur a sujada talawa kai idan mutum ya zanta ƙorani a ko sujada to wannan me ya fitala wannan sujada to samun gafara ta Allah don misali a masarar salama ya ba labarin ta shida idan mutum ya yi sujada ya kan ya sujada ta talawa shida yana yana ihu ya sa ƙara ya juya bayan wayo ya wayar ta kai tona amon umarni in su da bani ba Allah an ce ni amma dan adam gurin da ya sujada ya san kafara ta Allah iya bakin ciki ya kuka kenan akwai bakin ta shi da ne kuma samu kafara ta Allah Allah gafarta mana illa magrum ne wannan yin sujada ta tilawa sunna ce tabbatata amma ba laifi bane dan baka yi ba ba wajibi bane mun karanta cikin sahih bukhari umar bin khattab radiyallahu anhu wata rana a wata juma'a ya karanta wata sujada ta tilawa ya sabko cikin zuta sajada ya sabko ya sujada juma'a mai zawa ta sake karanta wannan aya ana shirin shirin a yi sujada ya ce a ba sujada yau ya ce wannan sujada ba amana ba umarni ba da bane ba umarni ba da bai zo amma wanda ya yaje da suna wanda bai bala ya komi dan ya karanta da su yin ta ba yin ta ba farilla bane ba ba da shi kan makai ba kullahi kaza a gwani ya kan kawo su kaman gardawa in suka zo wurin sujada ya tsallake ayyaci ci gaba wajen kasar sujada in su tsallake ayin ko da ba wani ne ga sujada ya tsallake ta ba ka tsallake ka ta kayan ta kurin inda dama ka yi sujada ba dama ka kai sujada kurin ba dole ba ne ba bismillah alaikum alaikum salam ba tambaya haka mutane su ji ba tambaya ne bismillahir rahmanir rahim وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون
نعم to dangane da tambaya idan aka ce aka tambaya daga gehe abin ya samu dan hayaniya ka abu shi yasa inda tambaya mutum ya rubuto ya kawo kayan zuma abin da ake karantawa idan aka yi wani sujada ke sajada wajahi lillazi khalaqahu wa shaqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi تقولون وتبارك الله أحسن الخالقين كان سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وتبارك الله أحسن الخالقين شنو تكرر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها نعم أنا بعد بايا من labari Allah subhanahu wataala da ya ba mu kan cewa an aiko musa da ayoyi zuwa ga fir'auna da jama'ar fir'auna kuma musa ya sanarwa cewa shi manzo ne daga wajen allah ubangijin halittu gaba daya wannan ayoyi da musa zo da su bayan tabbatar da aya ce amma sai ake dariya ake shegantaka allah ce wa ma nuri min ayatin ilahi akabar nufatiya ba ayar da za mu gwada musu sai ta baya tahi wadda ta zo aya a kawon a kawon nan cikin araf Allah subhanahu wataala ya bamu labarin cewa fa arsalna alayhi tufan wal jarad wal qummal wat tafadi wad dam ayatun mufassalat Allah ce mun aiko musu ayoyi da Allah musu da jarrabawa Allah ce mun sabga musu an sabga musu tufan kurin agama agama dukkan kibda mana mutane fir'auna kurin ruwa da cikin iska ko ina gidajen su gari guda da su da isra'ilawa amma gina abin azabar ta shahi su kaɗai ta shafa kibdawa kurin ruwa ya cika ko'ina gidajen su suka zo suka ce musa wannan abin da ya same mu don allah ce ulama ba a yanzu su ƙaru da musa da ya shaka nan azab da nuna da nursu da makon isra'ila in azabar aka kawo umfana za su ce musa za su gano da kamu ne daga Allah daga ubangiji Musa ta kan su ganowa da kuransu wannan abin daga Musa yake za a zo a isko Musa wannan abin da ya same mu tufana an haka da ubangijin ka ya yaye mana wannan bala'i lanin ba za mu yi imani da kai kuma saka maka da kuma gaban su ba zai koma garin ku roki Allah ya yi sai roki Allah ya dauke ubana shikenan aka dauke ubana Allah ya bari jarada Allah ya masu fitina kuma kun hwari kun ko ina mutu hwara ko ina jike waje abincin hwara abubuwa ta da saka warin hwara ma ba da hwara ta da ta da saka ta ko ina warin hwara ma shi nan ma na ya mutu shi ko shekara fara kun ko ina wari abincin ruwa ko ina wari suka boye su babu shakatawa kuma abin hikimar Allah wanda suke gano wa abu daga Musa ne domin ga suna tare da Isra'ilawa ƴan uwan Musa su lahiya lau amma su abin shawara fitinan ta shahe su ɗan kibdawa kusa da fir'auna dole ke na gano abin daga musa ke ta zo a ce musa ka riƙe ubangijin ka in ya yi wani bala'i har aka ɗauke ta a wasa za mu yi imani da kai ba ta zama ka ɗan wanka za mu zama ka ɗan wanka fitar ka koma a sauku ai da cikin aikin musa da ya zo ga fir'auna kira zuwa ga allah kada ta allah da ibada ya saki bari isra'ila fir'auna sake su koma palestine aikin musa kenan to zai sha musa ɗan aka yi ubangiji ubangiji in ya yi mana za mu yi imani da kai kuma za mu saka maka ɗan uwanka ku koma kai a yayi wara wal ummal ba wara kuma suka juwa aka yi ruwan aka yayi ta kai kun da mai yanayi ne gurin waye aka koma aka yi warai bala'in ya kai asu aka musa da aka koma ke warai ta kai da kun canji ne Allah ka kun mutum da ne gurin suka koma Allah ya mata kun da kwalkwata kun kwalkwata kun ko ina farfata ce kurin ko ina tana ta zakar ko ina farfata kurin wal umman shi ma abu ya buwaye su aka zo kuma aka ce Musa din da muka guda ce da rage ubangijin da bi ma da inda din da saba da addu'a ka tarake shi in yayi mu wannan azaba zaman imani da kai zaka maka dan ka fitai ko koma Musa dai haka na ma da Allah Allah ya yi kuma wannan shi su kai da wanda kurin canji da bane kuma su koma wadam jini kuma kurin komi jini ruwan su jini abinci jini kurin kurin ko ina jini ne kurin komi kuma jini kuma mai ya shaƙi ya shaƙi ƙarfin zaradawa a cikin malamin kasar tarihin cikawa cewa don tausayi na isra'iliyawa buzurari ne dan uwan musa zai ɗauko ruwa ya gumsa a bakin shi don ya sa wa baki mutum ya sha kan ruwan sha ruwan sha ya koyi jini ne kuma iya zuba ba sai goma jini ko ina ko ayata hidin shi na da Allah ce ayatu mufassalat ayoyi ne daki daki duk mi hanga san aya ce amma kuma kullum ba rabo imani da aka abu aka dauki azabar da ce kai da ban kullum ne kullum da kuma gidan jiya to wannan shine abin da Allah ke cewa wa ma nuri min ayatin ilahi akbar min khutiya ba mu gwada musu wata aya ba sai ta yi wata warko akai wannan kuma akai wannan akai wannan wa akhadnahum bil azab la annahum yarji'un Allah ta musu kamo ne irin wannan azaba akai wannan akai wannan dan su komo su bi hanya wa qalu ya ayyuha sahib ud'u lana rabbak bima ahida indak innana lamutatun kuma ka tawassul ka tayi mai kasi ya kai wannan matsayi kin na sai na sai na shi na su ya kai wannan matsayi ka roki ubangijin ka kuma ka roki ubangijin ka bi ma haida inda kai ne sawa ka addu'a ka ka roke shi innana la mutadun lalle za mu shirya eh a doki azabar za mu shirya Allah ta falla ma kashin fada anhu azab lamma kashafna anhu al'azaba idha hum yankusun falamma kashafna anhum al'azab idahum yankusun idan aka yaye wannan azaba da ta same su ta ruwance ta harince ta kwadince ta kwalkwatace duka da aka wannan aka warware idahum yankusun yesu warware alƙawarin su sun dauki alƙawari za su yi imani da za mu yi imani da kai ba su kai maka kuma da su amma daga an ɗauki azabar kai yesu warware wannan alƙawari da suka ɗauka wa musa alaihi salam tun da abraham abraham ta annan izgiluncin da ake annabawa da jayayyar mutane kurum ci gaba ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين
ونادى فرعون في قومه na la ya ga ya mana tsagerancin fir'aun ne dai wuto na wuto zan fir'aun ya zo ya tara jama'a ya yi sanarwa cewa ya qaul alaysa li mulku muslim kamar kun da musu matsayin shi da girman shi suna jaye da Musa sai ya kwanta musu matsayin shi da wannan suke jaye da shi kwanta shi ne a gaba shi ne mai mulki shi ne mai kaza ya ce ya kawo ya jama'a ta a laisar da mulki musa shin ba ni ba nake da mulki musa wahadin an har ta jalibin ta hati waɗanda ƙoramu na ne suna ta ƙarƙashin gida na ƙarƙashin mulki na ka suna ƙarƙashin mulki na wanda san yawan ana rigima tsakanin turki da magana tsohon abu ne magana bahar a ce lim lim to ido ne a duniya mai tsawo wanda kuma kona da ke da amfani wannan wannan korama tana guda a ƙarƙashin mulki na ko ƙarƙashin gidana dole abin nawa ne afala tu musul shin ba ku gani ba ku ganin matsayina garin nawa ne nake mulkin komai a hannuna amma ana khairun min hada allazi mumin ko kuwa mana da ni da wannan ya sai fata kai dan matsayin shi da Musa shi ne ga matsayin shi shi ke da mulkin Masar komai a hannun shi komai ta ƙarƙashin mulkin shi am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu bi ko kuwa ni ne nahi ko wannan mara kima mahin mana mara daraja wace ran share iya wulakance ga Musa alaihi salam ni nahi daraja mai wannan matsayi na ko wannan mara matsayi wanda ma wala yakadu bi wanda ma bai iya ma magana bai da fasaha magana bai da baki gura gura da shi ma duk wani waye kaskantar da Musa ne a gaban mutane a idan mutane eh kina Musa talaka ne shi kuma mai mulki ne da rizq hannun shi Musa bai da komi kuma magana ma bai iya ba magana ma bashi da bashi da bakin jiki gura gura gare shi haka yake gwada wa mutane kenan matsayin shi akan Musa sai yake jin haka cewa da yake da'awar cewa wai Allah ya aiko shi da zaka zaka za فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المرسلين فاستخف قومه فأضاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين
an wa cewa wannan yayi ne wai dan ya kwatanta wai Musa ba annabin Allah bane kurin wadi ne yake da kaza kaza kaza ne yake ka musu misali da yake cewa shi dan sako ne falawla ulqi alai asawratu min zahab me yasa me ya hada in ai shi Allah ya koshi me yasa ba a gabo na na musamman wani burasai wani warwaro na musamman na sarauta na zinariya aw jaa ma'al mala'ikatu muqtarinin ko mu ganshi da mala'iku sun zo gabar gaba suna kama mishi ace mutum shi yake kada kada kanshi kai yanzu a hidi fir'auna ya ce babu wani shi ne ilaha gaba daya ya ce babu wani Allah yanzu har iya maganar Musa da yace annabin Allah ne me yasa ba a saka miji ba da kaza na arziki me yasa ba gama da ku ba kiran fir'auna ya yi mani akwai wani Allah har da mala'iku kuma yana da iko ya bashi arziki din bai bashi ba a cikin magana ya kada kai a magana ya kada kai an haɓa wani Allah na magana malaiku kuma kana iba kenan akwai Allah mai akwai malaiku mai ba da arziki duk kai ba da kana amma a lokacin da kuka ce ba ce babu Allah kai ne Allah kun kaza akwai ilimi da ma sai ta kenan me ya hana inda har shi manzo ne daga Allah kenan nan ya yarda ana aiko da manzanni amma ga alama alama ce da ke nema ko a ga mala'iku sun zo suna tare da wannan da Musa gaba da dama suna tare da shi Allah ce fasakhafa qaumun fa ta'u kurin fir'auna ya rena hankalin mutane shi wasa da hankali kuma su kuma wawaye suka bi shi kurin akwai wasa da hankali kwarai daga da su bi shi ba wawa ne daga magana inda da kwanka yi shi zaka ce babu Allah kai ina kaza kuma kai ba akwai wani mai aikowa hada kuke neman jama'a kada mu da aiko sauransu haka yi ba haka kun ga cewa babu al'amura babu wannan da aku ba shi kai kina na a cikin maganar fir'auna akwai rushe hankali amma din da zama waye ne sai suka bi shi amma hankali ba da bi shi ba an ba ran hankali ba Allah ce sun yi wasa da hankalin mutanen shi kun fa ta kuma sun bai da innahum kanu qauman fasikin Allah ce mutanen fir'auna su ma kansu mutanen banza ne fasikai ne bai ba da hujja eh fasikai ne sai suka bi shi Allah ya ce falamma asafu
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين falamma asafuna taqamna minhum lokacin da suka husata mu suka husata mu ne aka dabuna lokacin da suka husata mu Allah ya ce taqamna minhum muka musu kamu na azaba kina Allah ya hushi sun husata Allah a lokacin suka husata mu taqamna minhum mu musu kamu na azaba fa aghraqnahum ajma'in min tilmi da su gaba da cikin ruwa Allah ya ce faj'alna musalafan wa masalan lil akhirin muka sanya su abun muka misali eh yan farko sun wuce ba za a ci aiga abin da kasuwa ne suka zama ta abin buga misali abin mace masana abin lura ibra kenan Allah ya buga misali yanzu yake gama wani mutanen banza yanzu yake kare kawure duk mulkin su an yi da mutanen fir'auna Allah ta kenan wa'annan faja'na musalafan wa masalan da akhirin mun sanya su magabata kenan da Allah yake buga misali da yake mutanen banza wa masalan kuma da abin ibra ga mai hankali da an baya sun Allah gama da su fir'auna da mutane gaba daya yanzu kun yi labaru gurin ya ga suke gidajen ku ga suke pyramid a ce auren fir'auna ne fir'auna wani ne an ga shekaru dubu ne na hudu ga gidajen sanan hayo ta gaba ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل
na'am ɗan wa mas'ala ta na nan ana kuma bayan an ƙare magana musa alaihi salam sai kuma magana ta wani abu da ya wakana na wasa da hankalin mutane walamma turibu na maryam masalan idza qaumuka minhum yasuddu yasuddu lokacin da Allah ya buga misali ga matsayin labarin wanda suka bautata ma Isa da sauransu sannan menene zai wakana wanda bin kasir ke cewa sun zo sun sama annabi sallallahu alaihi wasallam akan jayayya akan halin da suke ciki a garin Makka na shi yana inkarin bautar waɗannan gumaka yana cewa ma bautar su kafurci ne ko masu bauta musu ɗan wuta ne har ya kawo aya suka ce inna kuma ma ta abu miliyu da hasabu jahannam an tum da hawa da da ku inna kuma ma ta abu miliyu da da ku da duk abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba hasabu jahannam makamashin jahannama ne an tum da hawa da za ku shiga wuta gaba ɗaya shi ne a nan da suka samu sun samu makama cewa a kenan da mu da duk abin da muka bauta abin da aka bauta mana ba Allah ba wuta za a gaba daya mun yarda yanzu shi suke cewa a alihatuna khair amhu wa qalu a alihatuna khairun amhu yanzu tun da kace dole ka bauta ma dan wuta ne da masu bautar an bauta ma isa an bauta mu uzair an bauta su ma ɗan wutar ne shi ne Allah ce wallan ma zai bin maryam masala da kauka min sujud da aka suka kawo wannan magana suke manzo Allah an zo an tsare shi an saka gaba to ga ya mana waɗannan su ma ɗan wutar ne su Isa da su Uzairu da su wane ne da ya wutar ne to mun san da yake nan an har mun yarda an har su ma ɗan wutar ne nan ko nan ko wutar ne ga mana to anan ne Allah subhanahu wa ta'ala sai sabkar cewa innal ladina sabata lahum minna husna ulaka anhamu mubadun Allah yake bai Allah sabkar da aya innal ladina sabata minna wanda wanda su kana wanda suka yi aiki na kware nan da sabaka ta min lahum minna husna wanda bayi ne na kware sun yi aiki na kware ulaka anhamu mubadun su ba magana shiga wuta kai wanda ake magana za a sa su a wuta da masu bauta da ake bautawa wanda aka bauta musu sun yarda ko suka shirya abin amma wanda yake mutumin kware ne ya aiki na kware ko ba Allah ne bala magana malaka ko Allah ba Allah wannan ba sa bukatar shiga wuta to kenan da su sun kawo gaban misala kan an gano magana da ya mana an fara ihu an fara ihu shi an fara bin ihu kenan ya kasa war amsa su ma mutan ne Isa da Uzair da Malaku su ma mutan ne kenan nan an fara ihu an fara mai kenan ihu zaka ba ta an kure shi za ku ba an kure shi ba tunda baka amsa ba annan bai bai yake bai magana da bai magana da karanka bai magana da ra'ayi ya jiran wani shi aka kamshi nan din sauka da min husana wa inda aiki na suka suka aiki na kware to wannan ulaka annan ba su wannan fata shiga wuta ba magana shiga wuta su ayi nesa su daga gidan wuta kenan wannan magana ba ta shahi ba annabawa ko mala'iku ko duk wani ma da aka bauta mun da ba Allah ba ba so da yake dan wasa mutane kware ne mutane kware ne kirki an musu abin da ake ma Allah na bautar wani Allah amma ba su yarda ba kuma ba su shirya ba mabiya ne da soyayya ta sa suka mutu su bauta irin ta Allah ke duk wanda aka bauta ma wani ba shi bai kira ba shi bai shirya kurin wani bai lalace kan soyayya ta mushi wannan Allah bai kama shi kuma wani dan wajen karanci in gaje misali su masa kabarin Imam Shafi'i rahimahullah kabarin yadda ka san wurin bauta haka yake aiki wurin jahili kuma su ne a gaban aiki hana wannan aikin yanzu har ta kai mutum zai shi ya zo a masar masar na laraba ne ko da yawa jahilai ne wai akwai matsalan gidan su kuma suna abin kasuwa ce za ka zo ka yi takarda wai ka washe a filetar problem problem din gidanka ka rubuta da kaza da kaza da kaza kaza kaza ya cika ka kuma saiwa ka ba da kuɗi a saka a kabare shi haka ce cewa a zo gidana a gyara mu harkar problem ta yayi ne wallahi a masar a yanzu zaɓa na ya ba da kuɗi ya ba yan ganin kuɗi ta saka a cikin ƙofar kabarin shi za a kai wajen shehu biyan bukata ya yi mai matsala matsala a masar samun shafi zo nan kusa da kada je ne dan fodiyo kana bar dan fodiyo inda gugul mai ya wajen tsawar tafidi inda ya faɗa da yan bida ya kawo sunna ko sai fodo da wannan fodo mujaddidi ko shi ai mun ana mun shi mujaddidi mujaddidi anan shi ne mujaddidi a cikin kasar kasar nan a san baban fata wanda jaddidi addini mai addini ne an fodo da yazo ma ana addini kasar Hausa ana addini musulmi suke amma an gama addini da annanci da anna an gama gargajiya da addini an rikita addinin masu musulmi ne su suke su suke bori su yi komai kamar da kiransu dan mutu ya gyara ne kawo ya yi irin wani annan annan kuma ya yi gyara abin zai gyara ba dan furtu yau wanda suka bari shi hubbari a sun dabar hubbari yau akwai masu zuwa can su je kan su zan su yi haji a ƙidar su ya sun je can sun hada ziyara a bazan furtu za su je su wani bukatun su kai roƙon shi neman biyan bukatun su ko masu neman kuɗi abu suna na wurin ana gyara wurin ana gyara wurin ana wa wurin abu don wani masu zuwa masu kai ziyara su kuma masu kai ziyara suna zuwa da nihin biyan bukata wallahi jewa zuwa suke yi da kamar zama bauta ce wanda kake kwanaki rajin amurka ana musu tambaya wanda yake yi shehu komi na gwanda ba shi a wajen wani wasu da ke ne he gwanda da wani shehu da wani makama ya yi kusa da kai kuma ya samun biyan bukata wajen neman biyan bukata nan sokoto abin da ke na sokoto kaban nan gudu na tana zuwa na hidima ana roƙon ana roƙon biyan bukata wani shi kai ba shi bace wata ran Allah cikin Allah cikin gumi wata agogon ran wallahi kace wata rana wani mutumin Saudiya balarabe ya zo sun je ziyara kaza ana zuwa ziyarar kabari wai na balina da ziyarar kabari yace sun je ziyarar kabari na hubaran na fudu yake balaraben da ya ga yanda ake hidima yanda ake kabarin kai shi dare sai da bana fudu malamin sunna ne mujaddidi kaza amma idan abu sai suka to dama shi abokan gumi rahimahullah ya ce ya san da wannan bala'in ya abin wannan zai ɗauki ɗan fudiyo kawai na wadama ya ce ya na je da littayin ɗan fudiyo da ya buga da ya da hannun shi na sa a cikin aljihu na na je shi da mun ƙarar ziyara sai bala'in ya ce ka ka ga wani musamman da gaskiya da ina girma shi da ina girma shi da wani da ina girma shi yanzu kai mai gani abin da ke auren sai ce iyayen a wurin shi da kasan shi sai fudiyo littayin ɗan fudiyo sai bude mai magana da yake a kan kabari irin abin da ya hana magana da yake a kan masu bauta kabari yidi bayan kan zakanta ta ya rahamullah Allah Allah shi kanshi kai tsaye mai addu'a ya rahamullah dan wani haka wake nan wa da yawa sukan mutumin kware zai aiki kware amma a samu shaidanu su biyo baya su juya abin ya koma shirka da Allah dan wata cikin muna labarin abu kadir jailani abu kadir cikin ɗaliku ba dan ba ba ba ba mutane ba sai mutane bai tarihi wanda za kawo a wannan labarin amma abu kadiri iya da shaida ta malaman sunna cewa ahli sunna ne dan fu wani ya mai shaida ibn taymiya haka imam zahabi ya mai shaida malami na sunna as-salafi abdul qadir jalani malami na sunna ta tabbata sunna mabiya ne suka suka juya abun ta hanyar shi amma ba ruwan abdul qadir da wani ibn da ke ta abun da ke cewa su suka kirkira suka takara zuwa da shi amma abdulkadir shehu ne na sunna malibu sunna ne mai tsoron Allah da amin shi cikin bayan Allah na kware kan cikin fatawa ta shirkar tafiya cikin babin da na magana bayan Allah na kware ya kama sadi shi malami na sunna haka ibn kafir cikin bidaya wani yara malami na mai shaida malamin kware ne abdulkadir wani dole mabiya ne suka juya musu ba ta abun suka kike dari ku suka suka daga zuwa gare shi amma ba ruwan shi da abin da kira shi malami na sunna cikakke hakan kakka ji abin cewa abdulkadir kaza kaza malami ne kuma ya gogoro mai da yan bid'a da shekaru shi ne ke cewa wata ran iya zamane shedan ya so ya gani ne zai fita ne yake ya ya shi abdulkadir kada ka farto lak an gawarta maka da abin da kai shi kenan an kare kun sauti kun ai a sama an gawarta mai o ya ce wani ne kai أنت رب كينا وبنزل هلتو كينا كينا أنت رب العالمين كينا الله وبنزل هلتو إخفاج إخفاج الله ولك أدول الله مكي الله يمين أمي وانا درجي iya jin sauti ya ce wannan magana na halaka da dewa daga cikin bayana wanda ake wali ne irin ake cewa wali wali ya magana irin wannan ake halaka ba iya ta wali ne ya ce ina so ya ka ya shi wurin a shi ba zan damu shi kenan in da bi shi kenan ya kashi ma ya wani an gawo ta mishi ya abin daga dama sai mishi na halakar da dewa kuma dewa ka cikin sai labarin amurka da gaskiya mutumin kwarai da kwarai kuma malami ne ya gwagwar manya da yan bida a kwarai kuma daga baya ne mabiya suka lalace suka canza abin da ya bari da kiran duk wanda aka bauta zama a takaice wanda ba shi bai kira wani ne ya zo ya shirya abin to shi wannan Allah bai kama shi nan sun saba ta min al-husna wala ka namu ba'du duk wanda suka yi aiki na kwarai wannan ana nufin ba sa shi ba su ga cikin karma mu ta kai ce kenan shine nan Allah ya ce wallan madhuru ibn maryam masalan da qaruka min sujud dole da aka buga misalin dan maryam a cikin qur'ani sai ga mutanen ka suna ihu ana ko kamar a ci an gode an gode wa qalu suke cewa alihatun wa khairun amru abun bautan mu su suka yi ko isa wanne ne wani kin da kenan ko wani mutane da suke su ci gaba daya Allah ce ma zan rabu lak illa jadala duk wani abu suke buga maka kurin gardama ce kurin jayayya ce ai gaskiya ai hoda da kai sai kariya amma ba wata hujja ba wata madogara ba su kun dai ai jayayya ne bal hum qawmun khasimun kun su wannan gore shawa mutane ne masu rigima masu gardama kurin in huwa illa abdu an amna alayhi waj'alnahu masalan bil isra'il shi isa da salama ce ba na bane ba da ba isa bawa ne an amna alayhi muka mai ni'ima iri iri ni'ima ta manzanci ni'ima ta ba ta tsuntsu laka ya cibira ya busa ya yi addu'a makaho ya warke ya yi addu'a ai zai min nema mai ni'imomi da dama ce bawa ne na muka mai ni'ima kuma wajen nahu masani filasari masani masani filasari mai Allah buga misali cikin bani Isra'il yadda Allah yake halittar da ba uba daga uwa kuma ya zama aya ga duniya kenan isa kurin aya ce ba a kubota bane ba ba Allah bane ba kurin bawa ne na Allah mai ni'ima kuma ya zama misali ga bani Isra'il yadda Allah yake halittar mutum daga cikin uwa ba ta da uwa ba Allah ya adam ba uwa uba ya uwa daga cikin adam babu uwa da uba kuma aka halitta isa daga cikin daga cikin maryam daga uwa ba uba kurin shi ne kuma da buga misali ga wannan a cikin bani Isra'il da isa amma bawa ne kurin ba Allah bane ba
ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون
وإنه لعلم الساعة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم
Allah ce walau na sha'u inda har Allah inda ce inda muka so iya magana ta girma ta izza inda muka so la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufun inda Allah ce so sai mu sanya mala'iku kambacin ku mutane sai a san a saka su maimakon mutane na kamar kawa ana harkokin ko sai Allah ya tsoke mutane ya sanya mala'iku su suke raye ƙasa irin da muke raye ƙasa a yanzu inda Allah su sai ya ɗauki mutane gaba daya ya kai mala'iku su ne masu raye ƙasa masu zama da sama ƙasa wani zo wani ta yi wani da muke da mutane da da jiga da kakar waye waye haka za a yi inda Allah su sai haka amma haka Allah bai su haka ba wa innahu da ilmun lisa kuma shi Isa alaihi salam alama ce iya daga cikin alamomin tashin kiyama cikin manya-manyan alamun tashin kiyama akwai sabkar isa alaihissalam a nasu da ya bayani zai sabko a ƙasar siriya a dimash a wuri kaza masallaci kaza da manara wara zai sabko a sallar asuba a tsakanin buga hukin mala'iku zai sabko ya ce iya wani ɗugun da ya kama zama kayi wanka kana ɗugu ta abin da yake daga daga jiki shi wanda waka kamar lu'u-lu'u wajen haske zai sabko wannan ana sallar asuba da sabko a dimajin ake zai sabko wannan duniya a ƙarshen can abu ya nisa dajjal ya zo ya yi ɓanne shi sama ƙasa isa zai sabko kuma zai sabko a wannan sallar asuba za a yi katsala zai shirya abin za a yi katarin aminu mummini ne mahadi mahadi ya ta mahadi iya jagoranta wata tawaga ta musulmi iya iya masallacin in isa sabko iya sabkowa a sallar asuba mahdiya nan za su ce ma isa bismillah shiga sallar sallah da ci a wannan al'umma da imamu daga cikin teku zai ki limanci sa mahdiya limanci dole an warwayo sun tabbata kan haka kenan isa tabbas zai sabko karshen zamani wanda iya sabkowa shugaban da zai rika ya ta kare dajjal shi kenan shi kuma lokacin shi yayi kenan tabbas isa ya sako da duniya kuma Allah ce zai mai duwa Allah zai mai ni'ima sama kasa kaman farkon ni'ima na mace dan inabi daya sai da shi mutum al'umma masu yawa komai zai albarka kace kace komai a ɗan lokaci dan ɗan lokaci dan gajere cikin ni'ima kuma sai fan ya ƙarshe a ƙari kenan isa alayhi salam ɗaya cikin alama ta tashin kiyama falatam turun nabiya kar kai shakka kan tashin kiyama tabbata ta wattabi'uni hada siratul mustaqim kabini mana ku yi biyayya gare kuma wannan ita ce hanya mai kaka hanya kada ta Allah ibada wala sudannaka shaytan
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين
wala sudannukum shaytan Allah ya muka shi kakku yardawa shaytan ya kange ku daga gaskiya daga maganar Allah innahu lakum aduwwun mubin shi shaytan game da ku mutane makiyi ne kuma kiyayya a yi likarara ba wata shuba makiyin ku ne wa yan ku yi hankali da shi walamma ja isa bil bayyinati ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم walamma ja isa bil bayyinat lokacin da isa ya zo da hujjoji da suke tabbatarwa shi manzo ne daga Allah qal kad ji'tukum bil hikma na zo muku da hikima don su ce annabta shine zahirin magana hikima nan wali ubayyana lakum ba'da tastalifuna fi wanda muku bayanin abinda kuke sabani kan shi na lamarin addini in zo domin kayi ne zo shi ma addini ya rikice domin a taura su kusa da isa ana cewa kana a taura ta musa injili ta musa shi a wajen isra'ilawa wajen isa da mun shi gaba daya a taura jibu ce a taura da injili tare suke tafiya mabiyan a taura mabiyan injili kwarai duk da isa kamar injili amma iya hukunci da a taura to an samu abu da yawa na rikicin addini an canza abu da yawa na addini da maganganu da suka saɓani ita ya na zo in muku bayanin abin da kuka samu saɓani gaskiya ba gaskiya ba in gaya muku gaskiyar da muku sayati kan littafin Allah da zawa yi musu sayati kenan ya tsora su kan hanyar Allah gyara addini shine ke na zo in muku bayanin wasu abu da kuke saɓani kansu da haka fattakullah wa wani ku ji tsoron Allah ni kuma ku muni da'a haka ya kira yace domin inna la rabbi wa rabbukum fa'budu ce yace masa lalle Allah shine ubangiji na kuma kuma shine ubangijin ku daga fa'budu wa Allah ya kuma tsaka ba shi ba Allah ya kira saboda tafa kuma ce hada siratun mustaqim kuma wannan kira da yake na kaita Allah da ibada yace musu ita ce hanya mai tsaka zuwa ga Allah ta ga irin kira da Musa Isa yi kira da tauhidi aka ita Allah ba ta abota ba kowa sai Allah أما ضد هذا التي فقد تلف الأحزاب فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون
Allah ce faƙatalafar ahzabu min bainihim duk da kira da isa alaihissalam ya yi kira kaɗai ta Allah da ibada ka abauta mu kowa sai Allah shi ne ubangijin kowa da kowa amma sai ƙungiyoyi mabiyan isa masu da'awa dangane zuwa ga isa alaihissalam ya suka rarrabu kowa da irin ra'ayi shi wani ɗauka annabi ne wani ya ɗauka Allah ne wani ya ɗauka da isa da uwashi da Allah duka Allah ne kamar a rana abu guda ne ga rana ga zahinta ga kasuwar rana sai da duka abu guda ne da Allah da isa wani da'awa Allah shi suke wani suke tsawon abubuwan ta an gwada wani kirji so biyan gwada haka wani abu gida guda guda uku na uku ke abu daya dan da suna da wani abu nan ishara an gwada goshi an ɗora nan an ɗora nan alama kira abu uku ke zama abu guda yanda Allah da isa da maryam shi ne abu zana wannan shara a wasu gina abu guda uku suke shi ne isa da Allah da maryam kenan abu guda ne sauran aƙidu iri iri ne kuma da masu ganin cewa shi manzo Allah ne ko an zaɓe mu akwai cikin kirista wanda suke da aƙida isa manzo Allah ne ba Allah ba ba Allah ba kuma sai da masu Allah ba Allah yanzu da ana ana ana da suke cewa suna yawo na ce masa suke cewa ana suna yawo sun su da ake cewa tamon da jaba tamon da jaba an tamon da jaba su aikin su kenan su isa kullum suna kira zuwa ga isa annabin Allah ne manzon Allah ne amma ba su ce ba Allah ne ko dan Allah kuma sai dawo ma su matsalar su kullum su ce manzon Allah su su ganshi ba to isa ya ce isa ga a cikin injil nake ce wannan a cikin a cikin injil a rubuce isa iya magana wani zai zo bayan zai kira zuwa ga zuwa ga Allah abin da to na wanda ke yake shi da manzon Allah ce a kaske wannan wani ne ya zo kuma ya koma Afirka amma sun sake suna labarin wanda ya bayan bayan isa suna labari su a yi kullum isa kun annabi allah ne suna sai ta wani jaba su kai ba sai suke isa bai masallaci su ba coci a yau ba coci ba bunni wani ba dole umma su shi da suka ce kamar ai zala kirista ne shi da kai suna zala kirista shi da suka ba wani dole ma wata sanin malaman su wani fafa wajen suka duk matattu ne ɗan cuta ina wara ne wani ba furoma waye ta da ina wara ne babu inda kan ba furoma babu wata coci isa sun cutu ba isa ya mutu iya yawo haka ne isa sun zauna ba isa ya mutu iya gudun hijira yayi na an dishi yayi na an bishi Allah dauke shi bai da bai da masallaci bai da wurin gashi na musamman da wurin zama bai da wurin zama to kenan akwai masu wani aqida isa zuma ku isa amma mu ajabu tunda mu ce mu Muhammadu Rasulullah ba kaware ne dai na wajen duk kaware ne tunda ce ba sai Muhammadu Rasulullah ko ko bala bai dan baka ce mu ci ba mu sai baka wuri ba yawo ko wane ne dole bi ce ma wannan sunna kawo ne ko wane ne wannan amma da ba ko na aqidu na cikin zakwa sana aqida ha yanzu suna aqida Isa bawan Allah ne manzo Allah ne amma ne bisa cikin wannan bai ba su hujja wajen Allah ba suna musulmi musulmi manzon da Allah ya burga ba tamamu da shi manzo Allah shine manzo na karshe dole bi bishi ba manzo Allah yake cewa da ya ga manzo ya ga ya ga takardu na ahlul kitab ahlul umma manzo Allah ya ga ya ga mare ba ta ne sai umma ga manzo Allah ya ba ta ya kushi manzana ta cewa umar abinda ba annabi ba ta mai rai ina kai ina da tawassu sai na zo muku da addini gangariya kun daga wajen Allah yace wallahi yace inda Musa iya dare an zo isboni bai da ma dole mun da alife ko Musa ke dare ke dole bai mun bai manzo Allah ba kan kauri ko waye kun kauri ne sai aka kenan fa katalafa azabu min bainin ungiyoyi daban-daban suka samu suka suka samu sabani na aqidu a tsakanin mabiyan Isa alayhi salam Allah ta fawailu lil zalamu min azabin alim azaba ko mace bane halaka ta tabbata ta azaba ta ranar mai girma da duk wanda yake azalimi ne nan Allah ce hal hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tihim baghatatan hum la shu'urun shin wai mutane wani abu daban suke jira ban za su yi imani in ba kiyama ba tukun kiyama za ta zo koran ba shiri ba ta zuwa to ba shi mutane suka jira me ba wani ba me ba yi ba kenan mutane akwai jan hankalin a yi gaugawa ko masu Allah inda ba ba abin da Allah ya ba da abin shi haka ba abin da Allah ya rage kuma Allah ta al-akhilla al-akhilla al-akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin al'akhilla yawmaitin ba'atun da ba'atun azumi Allah ya ce kuma a ranar wuni kiyama duk wata soyayya da aka yi a duniya tsakanin wani da wani su wani da su duk wata aliyar da haɗin gwiwa da haɗin kai duk da za a yi ba kan Allah ba to sai kun tsine mutuna gobe kiyama ba ruwan kowa da kowa a duk sai kun zama ta kowa iya neman su ɗan wunshi mace illar mutaƙini sai masu tsoron Allah su kaɗe ne su soyayya a duniya gobe kiyama su tashi a harin soyayya ta shiga aljanna ikhwani ala kullu mutaqabilin suna ɗan uwan juna sai Allah ya tsaye da ma ɗan aljanna a bakin aljanna wata ne ta Allah a bai ba shiga ciki a kowa dole aka bi hukunci da aljanna sai Allah ya kare su a bakin kowa aljanna a nan duniya an san akwai wani iyawa ya zage ka ko ya mata wani abu da dace ba kana jin haushi shi ko musulmi ne mai imani ne ya shiga aljanna kai ka shiga aljanna amma wani abu da ya bata mare kana jiran kwata kwana ko karama ko dai kana so kana maka a duniya baka jin dadi to duk an duk wanda yake masa imani ne ya aljanna kowa ya kowa ya kare examen an kare ta jarabawa ya shiga to amma akwai wani abu a zuciya bayan aljanna to Allah ya kowa ka da su sai an huda mu kowa wannan wannan wannan wannan zakirkin wannan wannan girkin da zuciya Allah ta huda mu kowa shi a bakin kowa ke huda mu kowa shi bayan mai shiga aljanna da iya shi hujin wani za a shiga ikhwanin ala furusa za a shiga na ƴan uwan juna ana huskantar juna kowa ya san kowa babu adawa ba kiyayya ba wajen hujin wani Allah samu lahiya ƴan uwa da uzuri sun zama da Allah ke mu gobe insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته